yau sha biyu ga watan ramalana hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu za mu saurari tafsirin alkur'ani mai girma sai wannan babban masallacin juma'a na garin dagace wanda halifa abbas ismaila abbas dagace zai jagoranta mala ya abubakar zai ja masa baki ya daga wani malamin sunna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه حتى قدره وامتداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala bai kowa bai komai da ikonsa da nufinsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai albarka mai alfarma a wannan yini na sha biyu ga watan ramadan dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. jiya a karatun jiya na ce goma ga watan ramadan ana ta man daga ba mutane na ce mun magana ba mamaki kila azumi ne dan taba wasu sun ga kuma na rage musu adadin yawan azumi to na gyara yau yau sha biyu ga wata ka ga jiya sha ɗaya kenan karatun mu na jiya a sha ɗaya amma kuma lissafin turawa ai ashirin da ɗaya na faɗa titin da albashi ne shi majabacin yana sani ayi a wancan bai gane na yi tuntube ba inda ya ci na kofan daidai Allah ya datar da in ba manta ba muna cikin wannan sura suratul ali imrana ma ya hakuri da yadda za a ji mara saboda yanayin canji za a ji muryar kasarza mun kwana inda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cewa wa'innan wala ta hasaban lahum bi mafazatin min al-azab wa lahum azabun alim sai Allah ya ce walillahi mulku samawati wal ard dukkan abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai gaba daya mulki ne na ubangiji gaba daya komai da komai halittar sa ne bayan a sama yake ko a kasa wallahu shi ubangiji ala kulli shay'in qadir shine iko ne akan komai da komai akan kowa da kowa duka sai Allah subhanahu wataala ce inda fi khalqi samawati wal ard lalle a cikin halittar samai wal ard da halittar kasai wa ikhtilafil layl wan nahar da sabanin dare da yini dare da rana inda za a saba wani ya shiga wani wani ya fita wani wani lokacin dare ya shiga yini wani lokacin yini ya shiga dare tulijin laila fil nahar wa tulijin nahar fil layl wani lokacin wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wannan to wannan sabanin su la ayatin akwai ayoyi amma ga wa duhulul albab ga masu hankali duka wannan ba za ka gane aya ba ne sai mai hankali shi yasa wani cikin magabata ce da ya ji Allah subhanahu wataala ya ce ba wanda yake gane ayoyin ubangiji sai mai hankali in bai gane ba kawai sai kira kanshi a cikin marasa hankali. Ya ce saboda Allah ya ce ai a cikin ayoyin Ubangiji ayoyi ne abin lura. Masu kuma fahimta haka ba masu fahimta sai an aƙiduna a ulil albabu. Allah ya sa mu cikin su. Suwaye wannan sai Allah ya ce.
الذين يذكرون الله قياما وقودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار to shi kenan Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana domin su Yahuda sun sha su zo saboda sabawansu da annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam sai su zo su ce wai ya aka yi aka haifi annabin Allah Isa ba shi da mai ba shi da uba suna nufin matanci shi ne sai kaji Allah ya ce a to baka ga halittar sama da ƙasa ba baka gan su ba inda abin da ya fi zama aya ba haihuwar annabi Isa bane ai ana littar sama da ƙasa shi ne ce masu hankalin suwa ne fi Allah fi annabi da surin ya tsoron Allah a kiyama wanda suke ambatan Allah a tsaye wa qu'udan ko suke yi a zaune wa ala junubihim ko a shigide ta bangaren kafadun wa yatafakkaruna fi halqis samawati wal ard suna tuna halittan suna tafakkuri suna tunani a cikin halittan sammai da kasai halittan sama da ƙasa shi kullum ka kalla abin da Allah ya yi sai ka gane Ubangiji. In ka gane ayoyin Allah sai ka gane wanda ya fi su yafi wannan abin da kake tunani a kai. Shi tunani da lokaci da nazari ba zai sa ka gane Allah ba. Amma ayoyin Ubangiji sai ka gane Allah. Komai yanzu ka kalla abubuwa kala-kala ko yanayin yadda abubuwa suke tafiya za ka gane cewa sarrafi ne na Ubangiji. komai zai nuna maka yanzu za ka ga mutum yana gugura mashin in ka gan shi lafiya sai ce wallahi ke faci ne sa ke gugura wai faci ne sa ke gugura ba za ta abubuwa kenan ko da za ka yi gaban sai ka ga wani ma yana gugura lafiya sai ce maka wallahi ba mai shi yasa yake gugura wani kuma in ka gaba can ka gan shi lafiya sai ce wallahi global ne ko ba haka bane wani ga ga fetur din ga mashin din da iska ga flogun din amma kuma yana gungura shi ko me ya faru sai ce maka wallahi ba wuta ne ta dauke wuta a to wani yake tafiye da mashin din ka gani ina fata an fahimta sai kai ka me yake tafiye da mashin rashin fetur ne rashin iska ne rashin flogun ne rashin mutane a mashin din mene sai ka rasa ma yake tafiyar kawai sai ka gane ni Allah ne yake tafiyar da bashi ayat kullu al-albab sura allazina yadhkuruna al-ilaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati hadisi sai da insha Allah ruwaji wani hadisi ne wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunna ni ta ina dakin ta sai ce ya Aisha ki sadaukar min da wannan rana wato wannan jaran ki sadaukar min shi kaga ashe wani karatu ne na annabi ke koya mana ba wai jarumta ba ne kana da mata kai kenan kai raka azumi kai sallama ka ƙara biyu kai goma kai ishirin sai ta zo kawai ta ce wallahi ba kai ba ba na gida da aka da tsawon da shi ba na ba ta amfani da ba jarumta ba ne an gane idan za ka yi na gila mai tsawo ko kana da wani abu sai ka nemi hanzari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya ajiya ta ce ya rasulullahi kuma wallahi ga ina son zaman kusa da kai amma kuma ina son abin da zai faranta maka rai ya haka ayyuwanka da gari zai faranta maka rai na bar maka ya rasulullahi ta ce ya tashi yana nafila yana ta nafila ya zo yana addu'a yana kuka tun yana zuba hawaye har ya tsuma gemun shi tun a gemun shi har ya zama yana diga a ƙasa zai lalace yake yana cikin wannan halin sai ga Bilal ya zo ya ce mushi lokaci assalamu assalamu ya rasu lokacin sallah ya ta ce sai ne Bilal sai ga annabi na kuka ya rasu da nai ne ne ne sa ka kuka kai da Allah ya gafarta maka da duk kamata ka ce wa mata amma abin da za ka yi da abin da ba ka yi ba ma in za ka yi an yaje maka in ma ka yi wanda ba ka yi ba ma an yaje automatic ina ba ta an fahimta automatic ta ga yanzu da yanzu a wannan zamanin da ake ana samun irin wannan ai wanda za ku sauke Allah ya da su ko ba ni sai ka ji mutum ko ya zuci maka wai kai an mishi lamu ne wai wai kai mai majahuli ne ko mace menene eh na mahatubi wai kai wai kai mahatubi ne wai kai an wai kai an sa maka hijabi baka wai baka gane ba bai faɗi karatu ba wai ya zo yana ce maka ba ka gane ba sai zo wani kawai fatu ya zo malam sai zai hana ka ibada dan da wanda zai yi ibada akwai kamar manzon Allah ne ma ina yana kalla sai shi ne sai na da ya ce an gafarta maka ma ta kaddau ma wanda akwai yanda afala akuna abin shako ba na zama bawa mai godiya ba sai ce wani aya ne aka sauka mutum ya tabi ya yi hasara wanda aka karanta wannan ayan wa ya tafakkaro na fi khalqi samawati wal ard bai zauna ya yi tafakkuri a cikin samawati wannan da shi bai sa ina fatan an gane ko shi ne Allah ya ce mana rabbana la tukhzina ma khalaqta hadha babila Allah wannan hadisin da kai gaba daya na sammai da kasai da abin da yake cikin su baka halice shi don barna ba ba a halice shi don barna Allah bai yi dan adam da aljani don kawai da wurin sama an yi a an yi ne don abuja ma wa ma Allah ka shirye sa wakil illa bi abudu Allah ya ce mun halice dan adam da aljani ne ba don komai ba don su bauta to saboda me mutum zai wasa ba ka da wani abu tsakaninka da ubangiji sai bauta shine kawai tsakaninka da Allah kayi bauta ya saka yanzu ya ka shi ya ce ka yi ba zai ƙara Allah da komai ba sallolin mu azumin mu hajjin mu zakkan mu ba abin da zai ƙara Allah da shi abin da zai kare mu ne Allah ya ce mu yi mun yi ba mu na da sama dan ma fa na shi ne ne to tsakanin bawa kenan da ubangiji ya roƙa shi ba wani abu da ya roƙa shi yasa duk abin da ake yi lokacin sallah yi bari shi ake ko mun daɗin abu ko zikiri ne ko loluwa kenan in ana zikiri idan lokacin sallah ya sai abin zikiri sai a zo a yi sallah inna salata kanat ala mu'minina kitaban ita tana da lokaci sa zikiri ko bai da lokaci in ka so in kai sallah kai dai Allah ina yanzu ba nan kafin rana ta fada za ta zikiri amma rana na fada za mu kaci saboda lokacin sallah in ma kai sallan magariba kar kai buɗe baki kai da bakin naka da cikin naka ita zikiri ita yi har lokacin da za a yi zartar isha in ma lokacin ishan kai kai ba wani iyaka shi ya sa idan lokacin sallah ya zai abin da ke zuwa ne ina su za ka sami kula da wani ne kitaba ita tana da lokaci mai mafuta wanda lokacin ba a wasa da shi kowane sallah tana da lokaci tana da mutari tana da laluri tana da kaza tana ko ina shi ya sa duk abin da kake yi lokacin sallah ya hakura da wannan abin sallah kai ma sai ka ji kafin jin daɗi ya sa musulunci saboda sauƙaƙawa ka saki da mutum ya fara tafiya yana tafiya bai son wani abu ya sa ya ji so mishi cikin tafiya ko ya ka ce tori inda ka samu dama ka haɗa sallah ka haɗa azan da al'asar saboda muhimmancin sallah haɗa al'asar da azan kai jambi su jambi ta kabir ko jambi ta akhir kai ka jawo azhar din ka jinkirta azhar ka jawo al'asar ko ka jinkirta ka tsara a zahar ɗin ka ɗan jawo la'asar ko kuma ita la'asar ɗin da wani inda bayan ka haɗa su da mutum da aka yi duk mutum ya ba ka dama ka zuwa kada almasa da tsara dan ka haɗa sallar sai ka gaba da za ka zo za ka yi tafiya za ka iya yin sallar kana ganin cewa ba za ku tsaya ba har rana ta fada to daga inda kofar shigar ka sai ka haɗa sallar a zahar da la'asar ina ba ta amfani mutunci ya tsoraka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mu zama masu tafakkuri a cikin hadisin Allah suna cewa rabbana ma halaka da hada bali ya ubangiji mu abin da ka halitta din nan fa baka halitta shi don wasa subhanaka sarki ya tabbatar gare ka fa ina azaban nar Allah ka kira da mu daga azabin ka Allah raba mu ya Allah shi ربنا إنك من تديل النار فقد عبيته وما للظالمين من أنصار
ربنا يا أبنجي إنك من تديل النار للي وان دي أيكي بيشي موتا يسان بيشي بيشي موتا فقد عبيته kai wannan an so zartar da shi wato ya to zarta wa malin zalimi ne min ansar su ko azalimi ba su da wanda za su taimake su daga azabin Allah duk wanda ya mutu da kafirci ba shi ba samun taimako a azabin Allah azabin Allah ta tabbata a gare shi Allah shi kare ya mai ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا يا أولي إنك من تدخل النار فقد عليه وما للظالمين من أنصار ربنا يا أولي إننا جئنا مؤمنا سيدنا مراجعا من سور من شرع ينادينا شرع الإيمان أو الإيمان شيخ سيدنا رسول الله أقول لك فإن أن آمنوا بربكم وصوف الإيمان لأولئك فآمنا سمك الإيمان به ربنا يا أولي فاغفر لنا أنك غافر كما ذنوبنا وتغفر عنا سيئاتنا أنك تغفر لنا ذنوبنا wato ayyukan da muka yi nuna na ana kankare masu wannan shi ne da aka kullum mu da yake na ba ta amfani ta Allah sai ya ajiya wata wabbana Allah za ka karɓar ranku ka karɓe shi ma al'abara tare da ba da alhambayi al'abara wanda suka kubuta da saba ma Allah su ne sa'ilina annabawa ne da nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa hasana ulaika rabbi sune sune ajin da al'afra wanda suka riga suka samu suka kubuta daga azabar ba
ربنا واتنا ما واتنا على رسلك ولا تهزنا يوم القيامة إنك لا تورك الميعاد ربنا يا أبونا وآتنا الأخبار ما وعدتنا على رسلك wanda ke ma alƙawari ne ta alƙi da wannan na ba da amfani wato rama ke nan kai ta ce rama mu ba Allah ne mana wala tubzila yawm al-qiyam halaka ta tuzar ta mu a ranar tashin kiyama wato ba tuzar da yake tuzar irin a ce mutum ya yi kiyama a karshen shekaru ta ai tuzar ya kai tuzar ko ولا تؤذنا يوم القيامة إنك أنك لا تؤذي الميعاد على القول التكي ما كفر على القول التكي كي يسكع الله يسكع على قوله وما الله يبام يسكع يا الله يسكع فاستجاب له ربه أني لا أولي أمل أبد منكم من ذكر أو أنثى فأحدكم من بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا نعم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم sai ubangiji su yi amsa wannan addu'ar da suke Allah ka amsa addu'o'i Allah ya amsa mu'minin ke ya ce alini din nan la uni wa amal alamin ba na tozartar ba na rage ba na tozartar da aikin mai aiki ne ku daga cikin min zakari na miji ne an kusa ko mace ba a dukkan min ma'ani rashin ku daga rashi an ce sai ga kuma salma Allah ya kara mana yadda sai da ana maganar maza maza maza sai da wani ya rasulullahi kullum sai da ana maganar maza ba shi ne Allah subhanahu wataala da aka ce aka saukar da wannan aya ina ba ta amfani da eh ka zo ka ce duk wani abu mai falala maza ake faɗa kira aka ce ladan jami sai a ce maza ladan jihadi maza sadaka maza komai maza su mata menene rayuwarsu sai Allah ya ce a rinna muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ake ta jirowa duk inda aka ambace namiji za a ambace mace ai idan mace ta ni in namiji ya yi jihadi ya fita filin yaki an yi yaki da shi ya yi jihadi mace ma ku inda ita ma za ta yi jihadi jihadi a gidan mijinki yin gidan auren shi ne babban jihadi ina ba ta mafi shi ne ubangiji ke gaya mana fa'alukin ba'i ballamina hajjar shi ka kaga wanda suka yi hijira daga makka suka koma madina wa hukumitu min diyari suka bar gidajensu wa uzu fi sabili suka cuɗanya wato suka cutu aka cutar da su saboda ɗaukar kalmar Allah aka cutar da su wa qatalu wa qutil suka yaƙi kafirai wa qutil aka yaƙi aka kashe su suka kashe aka kashe su wato suka kashe aka yaƙe su ina ba ta fahimta shi wannan wawun din malamai sun ce baya nufin tafsiri za a iya yin ta'adili da ta'ayini an gane wa kutilu wa qatal duk zai dauka su kashe a kashe su kashe su yayi a kashe su su ma su kashe duk wannan an yayi sahabbai kenan waɗanda suka yi hijira kun ji darajar sahabbai Allah ya ce da kafkiran na an sayyi'atihim dan ne da sanin za mu kankare musu zulubin su gaba daya wala mujdan lahum jannati kuma za mu shigar da su aljannan jannatin da ke ranar wanda koranai ke gudana tsawaban min billah wannan lada bai fara da wurin kurji wallahu inda hukusi da tsawa lalle ne kyawun lada gaba ɗaya yana wurin ubangiji ne Allah ya ba mu kyakkyawar al'amari wannan shi ne sai aka ce dokin ji yanzu komai kowa yanzu yana da matsayin shi an ba shi to gaba kaɗan sai ma a je sai a yi maganar suratun nisa'i sai to ga ma suratun nisa'i wannan mata ne gaba ɗaya a inda Allah subhanahu wata'ala ya fitar da su ya ba su martaba ya ba su daraja fiye da irin abin ta goma shi da aka yi magana dan gaba ɗaya alqur'ani ba inda ake sa suratul rijal ko amma an faɗa suratul nisa'i an faɗa suratul talaq kuma in ka ji talaq suwa ne ne yake shafa mata shi ne Allah subhanahu wata'ala ya yi mana
لا يغرنك تقرب الذين كفروا في البلاد متاعهم قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد لا يغرنك تقرب الذين كفروا كان يجازيك يا رسول الله تقرب الذين كفروا كيف كاوك الكافرين kai su kawo su kulla wannan bilbila da a cikin garuruwa kullum yanzu kullum suna da tsare-tsare yau su aikata wannan gobe su aikata wannan yau su wannan na cutarwa gobe su wannan yau su kaza duka ina ba da amfani to wannan kada ya dame ka duk abin nan da suke a duniya kaga wani ya hakince Allah ya ara mishi duniya an ara mishi gaba daya ina ba da amfani sai kaga ga wani liman abin da zai ci ma zai shi shi ko duk inda zai yi jirgi ke hawa yanzu wanda ya fi kowa kuɗi a duniya ai ba musulmi ba ne ko musulmi ne ba musulmi ba ne ya fi kowa kuɗi a duniya ban ji yanzu a ko wanda ya hau kan shi to kun ga ai ba musulmi yanzu ƙasashen da suke mulkar duniya gaba ɗaya har da saudiya ai ƙasan ba na musulunci ba abin da kai ci a wannan lokacin a kwanan nan saudiya ta kaddamar da sai da biya a riyal a nan riyal kwanan nan na ba ta amfani in ga duk wannan ai mamaya ne na yau guda duk da dai riyal din ba shi a cikin makka amma dai kamar a ce mu yanzu kamar a ce abuja kenan ba nan ne kafitar ba yanzu da ai kwakwo ɗin an da shi riya saboda kafirai suka shigo ƙasan kuma ba za su iya shiga makka ba haramun madina da makka haramun makka da madina kafiri ko ya shiga riya Allah ya yi wannan alƙawari to sai aka mai da shi yanzu riya idan ka sauka a yakon da madina can bangare kanin shi da cikin gari akwai tazara ina ba ta amfani shi ne za ka amma yanzu za ka ga dama cika abubuwan wasu abubuwan za ka ga aidar gari ne ta su yanzu a taron nan da aka yi na kwanan nan kwanan nan aka yi taron bai kai kwana biyar ba da gamawa taro na rabina malamin musulunci na duniya aka taro yanzu abin da suka yi tufakin cewa yanzu a zo a haɗa kai ba wani maganin cewa kai ɗan ɗabi'a ne ko wannan ɗan jizala ne ko kaza ko kaza yanzu a haka ba aka tashi a matsaya a taron da aka tashi. Ina ba ta Malamanmu daga nan wanda shi Halifa Mayu, ɗan ɗan Shehu shi Sulam Shehu Ibrahim Allah ya kara mashi yadda shi ne shugaban rajin daɗin yanzu na Afirka gaba ɗaya shi ne shugaba gaba ɗaya shi kuma Alhaji Ibrahim dan dan shehu Dayar Usman Bauchi shi ne shugaba na Najeriya rajin da Islam ƙungiyar haɗin kai ta duniya ke ka gani duka yanzu za a je ka gani an dawo an je an yi abin nan to su waɗannan duka su kafirai kai kawarsa a bayan a tsayar su da kada ya daga maka mu ma ne yanzu din da muke nan kada wannan ya daga maka matabun qalil Allah subhanahu wataala ya ce dan jin dadi ne nan kaɗan a nan duniya duk abin da za mu samu a nan duniya dan jin dadi ne kaɗan wa mal hayatud dunya illa mata'ul guru ita rayuwar duniyar nan ba komai bane ba ci wani abu ne ne an gane kuma ta abin duniya sun mama awa wurin jahannama Allah ya ce makoman su kuma ce su wurin jahannama Allah shi kare wani isan jihad ya ce tir da wannan shimfiɗa ita shimfiɗan a ce ƙasa wuta sama wuta gefe wuta dama hagu gaba baya kawai ko ina kana cikin wuta wannan shimfiɗa ta yi muni Allah shi kare sai Allah ya ce لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما إلا الله خير للأبرار Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lakin alladhina taqaw daidai ba duka bane akwai da suke imani sun ji tsoron rabon ubangiji su waɗannan akwai lau jannatin da zai ta shara su Allah ya tana da aljanna wanda take gudana a ƙarƙashin ta fi halu sulan a cikin aljanna akwai kabaki da yake sauka kabaki malam aljanna za a sha gabara duk abin da za a gaya maka a nan duniya na aljanna abin da hankali ne zai ga dauka saboda duk mai gaya maka ba akwai abin da bai sani ba illa iyaka ubangiji ya gaya mana wasu abubuwa da za a samu a cikin aljanna wannan za ka da an kwatanta mana yi shi gwargwadon irin abin da ake tunanin cewa ka san shi a duniya a faɗan maka mata hori ne ko da ka san fa'idan mata a duniya wanda bai sha biya a duniya ba a ce mishi a san biya a lahira za a sha shi ba ma irin duniya wanda za a duka wannan akwai fi hanzular a ciki akwai kafaki da yake sauka daga wurin ubangiji min indin layi daga wurin ubangiji kuma indin layi ka ga abin da yake hannun ubangiji hairun shi ne ya fi alhairi din abrar da wanda suka bar duniya suka kama lahira na jami'ai وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب wannan ayar ta so kai a kan bayyana da tashi Allah ya kara mu shaida lokacin da ya rasu sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa abai a tashi an ji sallah domin yana abashi shi sai da nan ya shi ba sahabi bane amma kuma ya yi imani da manzon Allah annabi na rayu ba ba manzon Allah ya yi imani ba me yasa ya zama ba sahabi ba saboda bai ga manzon Allah ba shi sahabi sharadin shi sai ya yi imani kuma ya yi itufi da manzon Allah shi ne yake a tashi a yi shi sallah sai wasu ko munafikai ko wasu daga cikin sahabbai suke sai rasulullahi za a yi ma wanda ba musulmi sallah ba in musulmai ne suka faɗa haka in munafikai ne sai suka fara kan magana kun ji kuma wai yanzu abin da yake habasha ne ke cewa ina fata an fahimta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai yayi imani yanzu nan Allah ya aiko mala'ika Jibril ya gaya mun cewa ya shi kuma ya mun umarni da mun shi sallah a da za su yi mamaki aiko yanzu har ba abin mamaki ba ne kana nan sai a yi maka waya wanda yake Legas, wanda yake Nijar, wanda yake Saudiya, wanda yake Amurka, wanda yake Ingila, wanda yake Kaula sai a ce ma ya rasu wani ma yana garin yanzu a nan garin sai abu ya faru ɗan garin bai sani ba na wajen sai sai ba ɗan garin labari abu ya fara a shi ba ban sani ba yanzu nake ji a bakin shi yana wani har yaji in da ana mamaki to shi mala'ika da zuri ne zo ya gaya mishi shi ne ake kira da salatul gari ba shi ba gawan a gaban amma a mishi sallah mu mun taɓa yi ana aiwatar juma'a ko sai yadda aka yi salatul gari shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana yace wa inna min ahli kitabi ai a cikin masuwalin zabi laman laman yu'minu billahi a cikin su akwai wanda suka yi imani da Allah wa ma unzila ilayhim da abin da aka saukar zuwa gare su na Qur'ani wa ma unzila ilayhim da abin da kuma aka saukar musu na Taurat da Injila sun yi imani da Allah sun yi imani da Taurat sun yi imani da Injila qashina lillah kuma suna masu tsoron ubangiji sun yi da zuwa tsoron Allah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba su sai da ayoyin Allah akan dan kuɗi kaɗan ba kuɗi kaɗan ka san sai da ayoyin Allah akan kuɗi kaɗan sai mutum ga inda Allah ya tufa da magana shi kuma saboda ya faranta ma wani sai kaga ya zo ya ɗauko aya shi kuma ya jefa inda ba inda take ina fata an fahimta sai jefa inda ba inda take ba ga inda aya ta nufa ga inda Allah yake magana sai ya ɗauko sai ya aje ta saboda kawai wani bukatun shi Allah shi ya yi da mu da ayatul lahi samanin kalila Allah ya ce kula in ka zo in nan lahum ajrun inda rabbihim su dinnan suna da lada da kakkiya a wurin ubangiji sun da gaskiya da gaskiya ba su sai da ayoyin Allah da yan kuɗi kaɗan ba dan lokacin da sahabban manzon Allah suka ce ai farko hijira da sai da Jafar Allah ya kara musu yadda hijira da suke su je Habasha sai da Jafar shi sai da Jafar kamar yadda na faɗa jiya dan uwa ne ga sai da Ali Allah ya kara musu yadda to sun yi hijira daga Makka Habasha aka fara zuwa kafin a je Madina shi Najashi ya ba su mafaka sai kafaran Makka suka ji labarin ai suna Habasha sai suka bi shi me ya faru mun zo ne sun zo sun raba mu da ƴan uwanmu sun yi kaza sun gudo wurin ka mun zo ka ba musu ya kira su ya ce to kun ji kun ji abin da suka faɗa ko kuma menene kun ji adalci na mulki kenan shi fa yana cikin wa'annan da suka zo suna neman a ba su ne suna ganin cewa ai yanzu su sahabbai sun faɗa komai nasu sun faɗa sai aka kira su me ya faru ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kira da Allah ya ce wanda ya so ya bi ba ce dole ku wani yarwa me ne shi ya ce Allah ɗaya ne me ne kun Allah dan annabi ya ce Allah ɗaya ne ya ce a daina bautan gumaka me ne shi me suka yi ta faɗa suka yi ta faɗa suka yi ta faɗa suka ce ai a ciki har yana zagin annabi Isa dan a tunzura ina ba ta amfani da ka san wani ya taba kamun na je maulidi wani sun samu matsala da wani daga cikin malamai haka sai ce gaya ma ya kawo ƙara ne sai ce farko abin da ya fara gaya mun yana ce ma ai shehi naka wani shehi na Allah ya jaddada mashi ya faɗa wata magana kuma yana neman ya warware ta a wurin maulidi kago yana son ya tunzura ni ne nan saboda in ce ya warware magana da shi ina ce mashi to ai shi ba masu ne ba amma ba wannan ne makasudi ba me yayi ya ba ina fata an fahimta ba wai idan ya ce shi kaza ba kila lokacin da yake maganan ma abin da shi ya faɗa bai faɗa shi ba ko kuma shi yana maganan bayanin shi ne sauraron bai fahimci ma abin da yake magana a kan magana amma shi abin da yake gaya man shehi ma ya ce kaza shi kuma yana neman warware magana da shehi to su ma irin haka suka yi ce ai a ciki ma ana aibanta annabi isa me aibanta wai an ce abdullahi ba ai ba ma littafin ne ya faɗa ba shi da jaji ne yake malami ne ku karanta inni abdullahi ataniyar kitab in ya faɗa suka faɗa siffofin annabi isa a ce wallahi haka za mu haka aka saukar mu ma a littafi yanda yake a injila a littafin annabi isa haka ya sauka a alkur'ani ba abin da ya samu ta ga adalci ce ki wallahi haka mu ma yake a cikin littafin amma kaga da farko ai sun fara faɗan cewa yana aibar da annabi isa ne wanda zai zama ya ya ya biya musu bukatun su shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi shi sallah shine Allah subhanahu wataala ya ce sun yi wannan ne suna masu tsoron ubangiji ulaika lahum ajrun min rabbihim lalle suna da ladan su kakkiya wa ubangiji inna Allah shi ubangiji sarihul hisab bai gaggauta yin hisabi ne ranar da ko kuma bai gaggauta sakamako ne a nan duniya wanda ba za a jinkirta musu sai an je lahira da Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم sura ta zo تفلحون wanke sai Allah ya tattare ta gaba daya gaba daya a wannan sura Allah subhanahu wataala an ba mu kissan yakin badar an ba mu kissan yakin uhud an mana wa'azi an kira mu an mana gargadi duka yana daga cikin ayoyi da ya kamata mu wa'astu a abin da ya faru a badar da abin da ya faru a uhud Allah kuma subhanahu wata'ala ya kira mu mu zama masu tafakkuri mu zama masu tunani inna fi khalqis samawati wala wa ihtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan sai Allah ya gaya mana yi mana wa'azi sura ta zo in ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'inda kuka yi imani isbiru ku yi hakuri ku yi hakuri hakuri wajen ibada hakuri wajen mu'amala na yau da kullum hakuri na kai ka duk yanda wani ya cuta maka kai hakuri da ba ta an fahimta in ka tuna ko me ya faru gare ka akwai magabata mazaje wanda suka fi ka abin da ya faru a kan ya ba abin da kai ya faru a kan kai hakuri in an zo masallaci wajen ibada a yau sai ka ga mutane a masallaci da suke da wato jijiyar wuya yanzu nan wuya sai ya sai su zauna a rumfa suna jira a wajen mai shayi ko wajen mai sai da rake ko wajen wani haka sai su yi awa tun sha ɗaya na safe sai su kai karfe biyu ba abin da ya dame su ba su kosa tun karfe biyu sai su kai karfe uku tun isha sai su kai sha ɗaya sha biyu suna jira amma da an zo masallaci minti ɗaya ba za su yi yawan ba minti ɗaya a tashi a sallah a tashi ba a kiyayewa da lokaci ba a sanin lokaci ya canza ba a sanin ya shiga ba a sanin ya fita shi ne Allah shi isbiri ku yi haƙuri a wajen ibada ba abin da ya fi ibada wahala kuma fa da yanzu wanda ya matsa aka yi sallah in ka fita ka gan shi za ka gaba inda yake kawai ya zauna da kuma an shiga da kira shi ke nan bukatun shi lafiya kuma da wanda ya shigo masallaci ya zauna yana jiran sallah yana cikin sallah ne ba ana rubuta mashi lalin yana sallah ne amma shi ɗan nan da nan zai yi mafi nan Ina ba ta hankali. Ku dole sai an yi haƙuri. Allah ce ku yi haƙuri wajen ibada. Isbiru a yi haƙuri kada a ƙosa. Da kuma za a zo a samu liman da ke tsawon tawaye. Shi ma sai ya zama abin magana. Sai ya zama. Sai a yi ya tsawaita ya cika tsawaita. na ba ta amfani shi ne ma abin da ake so kada ya zama fattani kada ya zama mai tsawaitawa kada kuma ya zama mai gaggawa ya zama bai na zalika kawama yana tsakatsaki ba tsawaita ba bi shi yasa malaman fikihu da suka zo saboda kyawa sai aka ce a sallan asuba a tsawaita karatu ko wata dawilin qira'ati subihi ana son a tsawaita karatu a sallar asubahi wa suhul da sallar azhar ko abin da yasa ake so a tsawaita a sallar asuba wani ma ba zai tashi bacci ba sai an ce a daidaita sahu kuma kila a lokacin ya waye gari ba da jaraba sai ya je ya nemi ruwa sai ya je wanka sai ya je to shi sa aka ce a tsawaita karatu yadda har sai ya samu sallah amma idan kun an yi an an karanta kul wallahu a karanta sallah asubai tayi suratul ikhlas karanta tayi amma ana so ne saboda na can zai fito na can zai fito wani yanzu ya tashi sai ya je ya kama ruwa sannan ya fito ya alola sannan ya fito ya taho masallaci ya kace a tsawon ta karatu kada ya zama kawai Allah akbar Allah akbar na ba ta amfani ana so ana san liman ya zama mai tausayi da zai fi wani na gaggawa gaggawa kamar yadda sai na ababakar Allah ya kara mishi ya jinkirta mishi ya sa matsala ina ba ta amfani sai na ababakar wata rana ya zo yana gaggawa bai samu sallah ba ya zo an zai ku sai ya samu da aka ji takwanci aka jira har yi rufu ya fiye sannan aka wuce ina ba ta amfani ta shi ne ya ce liman ya ce sami Allahu liman hamidan sai ya ce rabbana da alhamdu hamdan kasira ina fata an fahimta hamdan kasiran mubarakan tayyiban ya gode ma Allah annabi da ya san ya idan da sallah ya goce wane ne wannan Allah ya aiko a yi a gaishe shi ina fata an fahimta shi yake ake so haka a za'a a azahar wani ya riga ya tafi gona yana ta gaggawa ne da lokaci wani yana kasuwa ne ya dawo to shi ma ana son a san kawai da asar kuma a dai ya dan ba ba tsawo ba rakawoyin biyun farko su zama sun fi suna da tsawo rakawoyin biyun karshe haka a tsakaita a sallan magriba wato a tsakaita a sallan da haka kada a ce za a tsawaita can kada kuma a ce za a ina fata an fahimta shi ne ake so a yi haƙuri a wajen ibada to kai kakka kosa kai mamu kai kuma liman ka duba dan a bayan ka akwai wanda yake gajiyar gani akwai wanda ke an ce assalamu alaikum da za a ce a tashi a ƙara wani sallar ya mutu ya tashi a ƙara shi da assalamu alaikum din da warware alolan suke tare da bana akwai irin wannan ina fata an fahimta wani kuma ba zai tura tsayuwa ba shi kuma tsayuwa matsala ne to za ka duba kai liman sai ka gane cewa akwai irin wannan a bayanka amma idan za ka yi kai kaɗai in ka so in ka fara karanta alkur'ani sai ka yi cikin karatun da ya raka gargudan tsayuwa ta wannan kai kaɗai ne ina ba ta hankali to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu zama isbiru mu yi haƙuri wajen ibada wa sabiru kuma ku yi haƙuri a wajen yaƙi ku dage ku yi haƙuri idan an kai gumu da gumaza kada a damu a yi haƙuri har a je ma nasara kun da abu guda biyu ko warabi kuma ku damu dako shine malamai wasu suka ce dako na yaƙi riba wanda za a zo bayan gari ana a samu wasu mazaje shi ne da ake yin ganuwa ko ai akwai sarkin kofa sai jami'i ake ba sarkin kofa wanda in ya zo in zai buɗe shi ne in zai rufe shi ne ta duk ganuwa za ka ga akwai wannan yanzu muna da kofar doka kofar yiwu kofar jato kofar galadima kofar kona duk muna da su kofar jatau kofar bai yanzu da yawa shi kofan bai din ne yake neman ya bace eh ba kowa ne ya san kofan ba ba kowa ne zai gane ma inda kofan yake ba yanzu dan matasa matasa ai zai wahala su gane inda kofan bai yake sai dai an ce ban gaggau ko shi ma kofa ne ai to duka wadannan ga kofan kona duk za ku ga kofofi ne to ana yin riba sai a samu mazaje sai su ina fatan an gane ta dan dai shi Usman dan Fodio sai da Abdullahi ai a wajen ribatin ne to anan ne aka kashe shi mun je ziyarar shi da shi gina mu Allah ya jaddada mu shira mun je da Audu mun dawo da shi muka biya ya nuna mana wurin yace mana shi dan Tijjaniya shi yasa muka yi ziyarar shi yace amma ba za mu yi ziyarar wanda ba dan Tijjaniya ya ji ya nuna mana har kabarin har maka ne to shi ne riba wasu malamai kuma suka ce wa rabidu ku yi jira jira wajen sallah shi ne jira riba jira ka jira lokacin da aka kira sallah ko kafin kiran sallah ka jira mahallin shahid dai ya zama kun ji abubuwa wacce kullaha ku ji tsoron Allah shi ne cikon na kuɗi kenan isbiru wa sabiru wa rabiru wa taqullah da wannan surar ta kare gaba daya la'allakum tuflihun idan aka yi aka za a samu babban rabu Allah ya ba mu babban rabu amin ya mu kwana nan inda surar ta zo ka amin inda muka faɗa ne Allah ya ba mu ladan surar da muka yi gagare ne Allah ya fi mana Alhamdulillah
yana tambaya cewa shi ne ya yi mafarki da rana kuma har bacci ya kwashe shi kuma wani abu ya fita daga gabansa shi ne ke cewa mene ne kurshi wani mafarki da azumi
kuma ya mafarki sai ruwan haihuwa ya fita babu komai azumi shi na abin da yake karya azumi idan mutum ya jawo azumi ya jawo fitan mani da gangan to wannan yana karya azumi ta hanyar tintintin tunani ko duba ko duk wani abin da zai iya sanyawa ya fita to wannan azumi shi a kare idan ya yi da gangan ne sai ya yi kafa idan ko bacci ne ya kwashe shi sai ya mafarki shi kenan in ya tashi sai ya wanka sai ya je ya sallah azumin shi na nan zai ci gaba da yin azumin shi ba abin da ya bata mishi Allah ya kama.
اللهم اعز الاسلام والمسلمين وما ذل الشرك والمشركين ودمر اعداء ديننا واحسن رب العالمين اللهم اغفر لنا ابواب الحياه كلها واغفر لنا ابواب النار كلها ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الحمد لله